الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأبكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريسينا أصبر شاتك وسبوة رمضان أولا شكرا تدهو دار يهود أربعين شدة bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da bakwai ga watan uku miladiya ta 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya karshen aya ta 110 a cikin wannan sura mai albarka sosul ma'ida a yau insha Allah za mu tashi aya ta 111
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أؤذبه عذابا لا أعذبه أحدا لا أعذبه أحدا من العالمين الله مدوكين سركي yake cewa wa id auhaytu ila alhawariyina wa kuma tuna yayin da nayi wahayi zuwa ga hawariyawa an aminu bi wa bi rasuli nace musu ku yi imani da ni ku yi imani da manzona qalu amanna sai suka ce mun imani wa shahad bi annana muslimun ka shaida lalle mu musulmi ne ka shaida cewa mu lalle musulmi ne wa id qala al hawari qala al hawariyuna ya isa ibn maryam hawa yau ka tuna ni'imar Allah gare ka da ya ansa roƙonka yayin da su hawariyawa suka ce ya kai isa dan maryam hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama' shin ubangijin ka yana da ikon da zai iya saukar mana da kabaki daga sama halatta kullaha in kuntum mu'minin sai ku ji tsoron Allah in dai kun kasance masu imani ne qalu nuridu nuridu an na'kula minha sai suka ce muna nufi muna so mu ci daga wannan kabakin wa taqma inna qulubuna suka mu su ƙara samun natsuwa wa na'lamu an qad sadaqtana mu ƙara samun natsuwa da yakin cewa gaskiya ka gaya mana cewa manzo ne kai da Allah ya aiko wa nakuna alaiha min ash-shahidin muwa mu zama akan wannan abin da aka saukar cikin masu shaida cewa lallai kai manzo ne daga Allah qala isa ibn maryam isa dan maryam sai ce allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama' Allah ya Allah ubangijin mu ka saukar gare mu da kabaki daga sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ذات كتن شيء إيدي غريم دنا فرقم دنا قرشم وآية منك كما تزم آية غريك دقورنك وارزقنا كأزرتام وأنت خير الرازقين كلمة في في سمى كأزرتام قال الله إني منزلها عليكم ألا يسيتوا لليني زن سوكد وانا أبدك كلمة غريكم فمن يكفر بعض منكم أما هدوا ليك فرصة باينا سوكد إتاء فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين to lallai wani zan azabtar da shi azabar da ban taɓa yi ma wani ɗaya daga cikin talikai irin ta ba Allah subhanahu wata'ala yake ba mu yake ci gaba da lissafa wa annabi isa alaihi salam ko yake ci gaba da labarta mana ni'imomin da yawa annabi isa alaihi salam wanda yake tuna masa Allah ya ce wa iz auhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli kuma tuna lokacin da nayi wahayi zuwa ga al-hawariyuna al-hawari jam'i al-hawariyun jam'i ne na al-hawari al-hawari ma'ana shi an-nasir mataimaki al-hawariyun sune waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihi salam suka zama sahabbansa suka taya shi isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala da Allah ya koshe su su ne alhawari juna Allah subhanahu wata'ala yake tuna masa ni'imarsa cewa ka tuna sadda ne wahayi gare su nace masu ku yi imani da ni kuma yi imani da manzon da nake to anan wajen malaman tafsiri na tattaunawa akan wahayi wani irin wahayi Allah ya musu su dai alhawariyuna ba annabawa bane ba to kuma gashi na Allah ya ce ya yi masu wahayi wasu malamai suka ce alwahayi nan ma'anarsa al'ilham Allah ya sanya masu ilhama ta saƙon a cikin ƙirazansu sai suka ji tunaninsu sai ya ba su wannan saƙon da Allah yake so ya isar gare su kuma su suka yi aiki da shi wanda ita ilhama abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake dasa wa mutum cikin tunanin shi ya kimsa mai shi a cikin tunanin shi sai ya ji kawai ya kamata ya yi kaza ya dace ya yi kaza sai ya tashi kuma ya aikata wannan abu Allah dama da ya masu ilhamar ya yi ne don su yi aiki da abin da haka da ilhamar ta zo ta Allah ya karfafa gwiwa su akan aiki da abin da ilhamar ta kunsa su suka yi aiki da shi wasu malaman suka ce a addasa masu abin akai Allah ya sa masu abin cikin kwakwalwarsu kawai ya kamata ku imani sai suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa dan alwahyu yana zuwa da ma'anar al-ilham kamar yadda a baya lokacin da muka zo magana akan mahaifiyar annabi isa cewa allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi gare ta mun yi magana ibn hazm ya tafi shi yana ganin da mahaifiyar annabi isa da mahaifiyar annabi musa ya ce duka annabawa ne dalili saboda duka an masu wahayi wahayi kai tsaye baya gwada cewa wanda aka yi ma wahayi dole ya zama saƙo ne mala'ika ya ɗauko ya kawo mashi daga allah kai tsaye sai allah ya ce a gaya ma'aikata a'a wahayi na iya zuwa ta hanyar ilhama Allah ya sa mutum ilhama ta yin abu sai ya aikata abun ya yi abun sai kuma ya dace da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so wasu ma malaman tafsiri cewa suke wa iz auhaytu ila al-hawariyina Allah ne yayi wahayi ga annabi Isa sai annabi Isa ya isar da sakon ga hawariyawa tunda sakon nasu ne kaga tamkar su aka yi ma wahayi kenan da mun misali kakan ce wani ya aiko man da sako kaza amma kuma dan aiki ya aiko kaga sai ka tsira labarin dan aiken saboda ko ka faɗi dan aiken sakon daga wancan yake wannan wasu ne kai wajen isar da sakon da haka Allah ya ce auhaitu ila alhawariyina dan ya saukar da sakon ga annabi Isa cewa ga ya ma hawariyawa kaza sai ya gaya musu dan haka sai ya kira kamar kai tsaye su aka yi ma wahayin ba tare da an faɗi annabi Isa ba kuma idan wahayi ke gwada cewa annabawa ne to haƙurin zuba ba zama annabi kenan wa au harfuka ila an-nahli an takhiri min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishu da haka kaga idan da yin wahayi kalmar al-wahyu tadullu ala anna kull man awha Allah ilayhi sara nabiyyan la sara an-nahlu min al-awliya da ƙudan zuma ya shiga cikin annabawa kaga gaba wanda zai ci ƙudan zuma annabi ne amma me ake nufi da wahayi ana nufin ilhama Allah ya ce masu ku yi imani da ni ku yi imani da manzona sai suka ce mun yi imani da Allah kuma ka shaida lallai mu musulmi ne mun yi musulmi musulunta mun miƙa wuya gare ka mun miƙa wuya ga annabi da manzanka wanda ka aiko gare mu da kuma sakon da ya zo da shi mun an samu miƙa wuya za mu yi aiki da wannan Allah ya ce ibtal hawariyuna ka tuna kuma sanda hawariyawa suka ce wata ni'imar ta Allah ga annabi Isa don cikin ni'imomin Allah ga ɗan adam suna da yawa ka roƙi Allah bukata ma Allah ya ansa babban ni'ima ce to kuma annabi na Allah Allah ya aje shi matsayin wakili ne al'ummar da aka aika shi zuwa gare su to bukatu wani abu su zo su ce roƙi Allah ya mu kaza kuma Allah ya ansa ya ai ni'ima ce ba hausa sai ta an hidda shi kunya dan sun zo da bukata ya kai bukata su kuma Allah ya ansa Allah sai ka tuna in qala al-hawariyuna lokacin da hawariyawa suka ce ya Isa ibn Maryam ya kai isa dan maryam wannan hawariya wanda ya sune nan kaga bayan sun yi imani sai kuma suka zo da tasa bukatar suka ce ya kai isa dan maryam hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama shin ubangijin ka yana iya saukar mana da kabaki daga sama Allah ubangijin ka yana iya saukar mamu da ma'ida ma'ida shine teburin abinci da abincin sama mana kawai daga sama irin kun san dining table yadda yake ko sai kawai teburi irin da dining sai ya sauku da abinci kala-kala bisa buffet service kowa ya abin da yake so ya yi sabisin kai ne da abin da yake bukata in an gama kuma Allah ya dauke wannan ma'ida ta koma inda ta shin ubangijin kai yana da ikon yin wannan abin da suka tambayi annabi isa kenan ala annabi isa ce ittaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah din da ku masu imani ne ku yi biyayya ga Allah kada ku zo ku ta daye daye ku ta rakito abubuwa wanda har wani abin zai zo ya zama muku matsala domin kawai ana zaune kawai ba su da ba sa dada sai ka ɗauko ka siya kawai Allah na iya saukan ma da kwana abinci daga sama Allah yana iyawa amma dai shi abin da yake gaya masu ku bi sallu saboda ne saboda ai suna da labarin bani Isra'ila Yahudawa irin waɗannan bukatun da suka yi ta zowa da su ga Annabi Musa alaihi salam ƙarshe kuma abin su wanda ni'imar duk abin da suka roƙa aka saukar sai da zama azaba gare su dace saboda da ya sauka sai su fandarewa Allah akan madadin su kalle shi a ni'ima su gode wa Allah ya ƙara fandarewa Allah dalilin wannan sai kuma ya koma azaba gare su qalu sai suka ce nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin suka ce na farko dai muna so mu ci daga wannan kafaki wasu malaman tafsiri suka ce wala Allah sun rufe wannan saboda talauci da rashi da suke ciki a lokacin da tsananin rayuwa sai suka roƙe shi ya roƙa musu Allah ya saukar musu da wannan abincin don su samu abin da za su dinga ci cikin sauƙi ba tare da sun sha wahala ba na farko kenan sannan wa tasma inda qulubuna zukatan musu natsu su ƙara samun natsuwa da imani wanda ƙara samun natsuwa ba yana gwada suna da shakka imanin su ba suna a ka yadda domin matakan rizkar abu a imani suna da matakai uku ne akwai haqqul yaqin da ainul yaqin هذا ده علم اليقين في حق اليقين علم اليقين حق اليقين في عين اليقين waɗannan zo ne matakai guda uku ka san gaskiya ka tabbatar da gaskiya gaskiya ce sannan ka gaskiyar da idanka ka ga sanda kake da ilmul yaqin ka tabbatar da zaka mataki na uku ka samu haqqul yaqin mataki na gaba in aka zo ga ainul yaqin shine mataki na ƙarshe dan ka gani da idan kake nan ba hauce kuma cewa ya gani ya kori don haka kamar nan muna so mu gani da idan mu idan mu ƙara samu natsuwa wannan kaga irin abin da mutanen ibn abin da annabi ibrahim alaihi salam ma ya roƙa kenan dan wannan ya gwada ma ba suna da shakka ta rashin imani bane a zukatansu annabi ibrahim annabi ne na Allah amma sun kutukum yace rabbi arini kaifa tuqil mauta yace Allah ka gwada manya kake rayar da matacci Allah ya ce awalam tu'min baka imani ina rayar da matacci bane qala bala yace a imani nayi walakin yaqma inna qalbi sai dai don zuciyata ta ƙara samun natsuwa ɗoriya akan wacce suke da ita da haka kuma nan sai suka ce cikin abin da yasa muke so ma'ida ta sauka dan ta wasatma inna qulubuna zukatan mu su samu natsuwa su ƙara samun yaƙini da Allah subhanahu wata'ala kuma shi annabi Isa manzon Allah ne wa na'lama an qasarak da na sannan mu ƙara fada da sanin mu akan cewa lallai abin da ka zo mana da shi gaskiya ne ƙarya ka ga mun ba tunda ka ce annabi ne kai Allah ya aiko ka kuma abin da kace Allah ya aiko kan nan da shi muka anta yanzu mu ma mun zo maka da bukata ka kai ta wajen Allah bukatar ta biya to za mu ƙara samun natsuwa a zuciyar mu cewa lalle abin da kake faɗin nan gaskiya ce doriya akan natsuwar da muke cin cewa gaskiya ne sannan wata fa'ida ta gaba ta da'awa wa naquna alaiha min ash-shahidina mu mu zama cikin shaidu gaba da inda muka je mu ƙara tabbatarwa mu gaban mu ta sauka mun gani ku yadda annabi Isa annabin Allah ne sai su ƙara samun wannan kaga dalilan su kenan da suka gaya wa annabi isa na roƙon allah subhanahu wataala ya saukar musu da wannan to irin wannan ma idan mun lura ai bani isra'ila ma allah ya masa irin wannan ko wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa an saukar musu da almanu da as-salwa almanu zai sauko matsayin abin sha sannan as-salwa a matsayin tsuntsu ga sashi abinci haka aka saukar amma da suka ci suka ci da ni'ima ta yi musu ta kai maka karo suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrijna mimma tunbitu al-ardu min baqaliha wa qithaiha wa qumiha wa 'adasiha wa qasadiha su ba su iya hakurin abinci guda kullum kullum a ce daga nama sai lemu kullum ka ce ka roki Allah dai mu ya fitan mana da abin da kasa za ta tsira cikin masu dullo kasa su fito da da irin su duma kankana ko da kabewa kai da tafarnuwa da adas da albasa annabi musa ya ce masu a tattabbilu na lalazihu annabin lalazihu khair yanzu ku za ku nemi a masanya a baku abin da ke koma baya a shi abin da shi ne mafi alkhairi yanzu kun ga ya dace haka yanda aka kuka duk gani eh da tsomi sarar fa inna lakum ma sa'altu abin da kuka roƙa ku shiga garin masar ko ku shiga kowane birni abin da kuka roƙa ga yanan za a baku so wasu ma sun roƙa su ba ma sun roƙa ba Allah ya saukar musu da wannan to su ma waɗannan su sun roƙa ne ba tambaya ce ta ta'annuci ba asala tambaya ce kamar da wasu malamai suke cewa dan bukata saboda ba saboda tsananin rayuwa da suka shiga to Allah ya dinga ba su abinci daga sama kuma wannan ba abu ne mai wahala wajen Allah ya haka ba in Allah ya so yana iya dinga saukar da abinci duk lokacin cin abinci abinci ya sako daga sama kowace unguwa a saukar masa da teburi guda kowa ya ce tashi ta yi mishi wannan bai gagari Allah ba abu ne mai sauki wajen Allah domin idan Allah zai rarraba ya ba kowa nashi na gida ne idan a dunkule a baku tare ku ci kowa Allah na bashi nashi shi kadai to sai dunkule ku a baku tare ku ci sai ya wahala ba zai wahala wajen Allah subhanahu wataala ba abu ne mai sauki sai dai matsalar shi ne al'adar dan adam idan dadi mai yawa kangana shiga Allah karuwa take yi yana wahala yana nema yana bin Allah a hankali a hankali radda aka ce bari nema zai dinga zo maka daga sama to in ba sa'a ba kuma sai ya wayi gari yana ma Allah butulci fiye da wanda yake da sadda yake wahala to kuma sanda duk ni'imar Allah ta zo to Allah in aka butulce wa Allah Allah baya karewa wa in ta'addana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid da zarar kun butulce Allah ya ce to azaba ta mai tsanani ce Ƙala Isa, annabi Isa tun da sun kawo dalili, shi dai ya masa wa'azi, ittaqullaha in kuntum mu'minina. Amma yanzu sun kawo dalilai wanda eh sun isa din saboda me annabi duk da Allah ya aiko. Ƙoƙarin shi da faɗi tashin shine ya za a yi ya gamsar da al'ummar da Allah ya kashi wurin su cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne. Shi ne ƙoƙarin kowane annabi. Sun yi na kunuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidina. waɗannan nan guda wata sun isa su gamsar da annabi isa ya roƙa masu wannan buƙatar don su ƙara samun natsuwa a imaninsu ƙala isa ibn maryam da haka annabi isa ɗan maryam sai ce allahumma rabbana ya ce ya allah ubangijinmu anzil alaina ma'idatan min as-sama ka saukar mana da karɓaki na abinci daga sama takunu lana idan li awwalina za ta zama idi ga na farkon mu gare mu li awwal idan takunu lana idan ta zama idi gare mu li'awwalina ga na farkon mu wa akhirina har ga na karshen mu da za su zo nan gaba wasu malamai suka ce al'id dan ala babihi ana nufin idi domin ana mala ya zama wata munasaba da za in duk lokacin da wannan munasabar ta kewayo to za mu riƙi ranar a matsayin idi domin innama yusamma al'id idan li'annahu ya'udu kullu sana ana kiran idi da sunan idi saboda duk shekara yake dawowa ana kiran juma'a idul usbu li'annaha ta'udu kullu usbu' da haka al'id shine ma ya udu marratan ba da ukura abinda yake dawowa wani lokaci bayan wani da haka mana lokacin yanzu in ka saukar zai zama idi gare mu duk shekara in irin wannan lokacin da aka saukar ya zo za mu rike shi a matsayin idi domin rana ce mai girma da Allah ya saukar da wannan gagarumin ni'imar gare mu sannan zai ci gaba da tafiya har cikin bayan mu har na ƙarshen musulma za su rike wannan a matsayin idi wasu malaman tafsiri suka ce idan li awwalina ma'ana za mu rike shi wani lokaci na musamman na yin sallah duk sadda wannan munasabar ta kewayo to za mu dinga yin sallah a irin wannan ranar don ƙara tabbatar da godiyarmu ga Allah da imaninmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da wannan aya gare mu zahirin kalmar dai a ɗauke ta aida take don ƙa'ida kakan buƙaci kai tawilin lafazi idan akwai ƙarina da za ta canza shi daga ma'anar da ake ɗauka shi bisa asali asali ya zama kalami ya kalamu ala haƙiƙatin shi ne asali sai idan akwai wanda dalilin da zai kawar da shi daga hakikaninsa don haka dai ta zama idi gare mu wata rana ta idi da za mu dinga murna in ta kewayo shekara-shekara sannan wa ayatan minka kuma mu rike ta zama aya gare mu daga wurinka don in ya sauka aya ce gare mu daga wurinka za mu kalle ta mu ƙara imani mu ƙara samun natsuwa mu ƙara ɗaga matakin imanin mu daga da abin da muke zuwa ga wani matakin da ya wuce wannan saboda abin da mu gani da idanunmu sannan warzuquna Allah ka azurta mu wa anta khairur raziqin kade mafi alkhairi mafi fitin masu azurtawa nan wurin mafi fitin masu azurtawa Allah shi yake azurtawa baki daya amma nan wurin khairur raziqin in an ce shi ne mafi fici dan ana kallon yakan azurta wasu su ma ta dalilin su su azurta shi shi ke bada arziki sai ya ba wani sai wani ya azurta ya ba miji mata ta azurta ya ba uba ƴaƴa su azurta ya ba wani wani ya azurta wani wani ya wadata wani to a nan layin sai ya zama shine khairur raziqina ko kuma ya zama ma shine mai azurtawa baki daya in an kalli arziki a matakin farko wanda Allah shi yake azurtawa wanda na gurin ya kawo arziki a matakin magana akan abinci saboda abinci shine matakin farko cikin arziki dama dan duk wata bukata ta dan adam bayan ci da sha take yiwa baya sai an kunshi sannan wannan bukata take yiwa bayan annabi Isa ya wannan addu'ar qala Allah Allah sai ce inni munazziluha alaykum to zan sauka muku da abin da kuka buƙata amma fa ga sharadi faman yakfur minkum ba'du minkum duk wanda ya kafirta cikin ku bayan an saukar da wannan ma'idan duk wanda ya kafirta cikin ku fa inni u'adibuhu azaban la u'adibuhu ahadan min al'alamin to lallai ni zan azabtar da shi azabar da ban zan azabtar da wani daga cikin talikai a zamanin ku irin wannan azabar ba wanda ka'ida ta da ka roƙo irin wannan to shi ma Allah yana da shari'i zai sa maka shari'i shi za ta sauka amma maga abin da zai zo baya to a nan wurin malaman tafsiri suka yi saɓani shin wannan abin da suka roƙa ya sauka ko bai sauka ba wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ba ta sauka ba sun roƙa amma Allah bai saukar ba saboda azabar da ya magana a ƙarshe sai buƙatar su suka janye ta saboda in ta riga ta sauka domin duk sanda ka roki Allah wata ni'ima Allah ya rataye wani ni'imar da shari'i to in ya saukar da ni'ima ka saba shari'in Allah ba zai kyale ka ba da haka suka ce wannan ni'imar ba ta sauka ba kuma dalili suka ce duk in ka kalli littafan injila da ke hannun kiristoci a yau kaf babu wani bible da ya taɓa ba da labarin saukar da ma'ida mina sama'i a ciki suka ce da haka wannan yana ƙarfafa cewa ma'izar ba ta sauka ba don idan da ta sauka to da cikin littafansu ma an samu burbushin labarin cewa Allah ya sauka musu da wannan kaɓakin da suka noma nema daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma lura da cewa da Allah ya maganar zai azaba ga duk gare su wanda ya kafirta azabar da bai taɓa yi ma kowa ba ya isa ko su su janye daga wannan bukatar da suka nema su ce sun fasa ba sai an ba su ba amma wasu malaman tafsiri suka ce a a ma'ida ta sauka Allah ya saukar da ita har ma an samu ruwayoyi wanda galibin su duka isra'iliya ne da suke labarin irin abin da aka saukar da kuma abin da ya biyo bayan an saukar daga cikin dalilai da suka yi hujja da su cewa Allah ya saukar suka ce na farko Allah baya alƙawali ya tada idan Allah ya alƙawali Allah baya yin alƙawali ya tada alƙawalin ba inna Allah la yukhlifu al-mi'ad da al-wa'd da al-wa'id da alƙawali na ni'ima da alƙawali na azaba da Allah dukkan su gaskiya ne duk wanda Allah ya rataya da wani sharadi in sharadin ya tabbata to wannan wa'idin ya sauka wannan wa'adin alƙawalin sai ya sauka wannan wa'idin ma sai ya sauka ta haka shi yasa ya suka ce a wannan abin da aka saka ce domin Allah cewa inni munazziluha alaikum sannan ya kawo fa man yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu azaban suka ce tunda har Allah ya rata ya gaina rukun azaba to cewa zan saukar da Allah ya ce zai yi Allah ba zai ci da saukar fa saukar ba da haka Allah ya saukar da ita kamar yadda ya alkawali ko da ba a samu labarin ta a cikin injila ba to Allah kamar yadda ya ce zai saukar dole ne imani da Allah baya cewa zai yi ya zo ba da haka abinda Allah ya ce zai yi ya yi cikin ruwayoyin da aka ruwaito a wanda ruwayo ne na bani isra'ila sun gwada cewa an saukar da wannan kaɓakin abincin daga sama har ma wasu na cewa an saukar da gurasa babba guda shidda a sama da kifi guda ga sashe a bisa wanda suka taru suka ci iyacinsu sannan daga yamma sai Allah ya sa aka ɗauke shi wasu malaman ma suna cewa gurasa da nama Allah sa aka sauka musu da shi bayan sun ci sun gama bayan wani lokaci Allah su ya ɗauke wannan wasu kistoshin da aka rawaito sun ba da labarin cewa an sabkar da abincin sai Allah ya sa musu doka cewa ga yanan kowa lokacin da za a ci abinci zai sako a taru kowa ya fi iyacin shi ya gama amma kawai ne ya ɗiba ya aje ya ce ya gama a ɗauki Allah zai sa ɗauki in suka saba wani ya dauka ya aje kuma to azabar da Allah ya alkawari za ta biyo baya suka ce wannan shine fa man yakfur ba'du minkum da Allah ya bani to bayan haka abincin ke zuwa yake sabka yana zuwa yana sabka sai suka dinga diba suna koyewa wanda ka'ida kuma dan adam da in ka same doka sai haka ta faru musamman da su da su suka jawo dan adam duk sanda kake so dan adam mai ba dai ba to same doka abu ne wanda bai damu da shi ba da amma yanzu da ya da ka same doka sai zama duk duniya ba abin da ya dame kama wannan abu to kuma bani isra'ila mun san kangar idan ba abun mutum ba kai da aka ce zo ka cika gama ka tafi in an jima ma za a kawo me kai na ka ɗiba ka aji ka zo ka ci yanzu ka gama a ɗauki in an jima ya har kuma kai da idan ka gada aka kawo na ɗazu ka aka ɗauki yanzu an tsara kawowa in ba dai dan shi ɗan ya sa mutum ya fandare wa doka Allah ba me zai sa ka zo ka tsara ɗiba me zai sa ka ɗiba ka ɓoye sai ka ƙyale sai ta hiyata inda najeriya kake sai amma uzuri in kaɗi ba saboda shi ɗan najeriya yana ana iya cewa in gwamnati za ta dinga kawo ana iya kawo wa yanzu an jima ta kawo wa ta haka gare ɗiba ya je in an kawo wani an jima sai ya amfani da abin da ya gani amma kai da kun san lahiya lau haka yake zuwa haka yake tafiya su amma sai suka dinga ɗiba wasu malaman suka ce a'a lokacin da ake kawowa wasu kisoshi da suka bar labari da mawadata da talakawa da maza da mata da manya da yara da masu mulki da wanda ake mulka tare suke haduwa suke ci baki daya to sai ya zama su mawadata ba su da bukatar su ci ba su da bukatar su ci tun da bukata ce talakawa ke bukata abin da za su ci daga sama su Allah ya riga ya ba su abin da za su ci duk abin da suke bukata su ci su ban ma talakawa wannan su su sai su saya tunda in an zo an taru an yawa an suka ce har sai ya zama an yi take-take an ji wasu ciwo ya ka ce kuma wadata ku ban ma talakawa su za su zo su dinga ci ba sai ba tare da ku ba to sai mawadatan suka ki bari sai dalilin wannan sai azabar da Allah ya alkawali zai sabkar sai azabar ta zo ta biyo baya saboda sun saba umarnin da Allah ya ba su na cewa kada su zo su dinga ci su ban ma talakawa mabukata su zo su daga wannan alayi halai akwai kisoshi da yawa kala kala da suka zo suka yi magana wanda suna da yawa malaman tafsiri sukan kawo su wasu suna karantuwa wasu ma ba su karantuwa game da cewa ga irin yanayin abin da aka saukar ga irin yanayin laifi mafi rinjayen magana ta malamai ma idan na tasarsa shi yasa ma malaman da suka tafi cewa tasarsa suka ce bayan an saukar da suka fandare Allah sai mai da su birrai shi ma sai shafe halitta su su koma birai saboda sun fandare wa dokar Allah dan dama Allah ya ga masa fa inni wa azibuhu azaban la wa azibuhu ahadan min al-alamin wanda duk ya saba to zan azabtar da shi azabar da ban taba yi ma wani cikin da kai a wannan zamanin irin ta ba dan haka da suka yi sai Allah subhanahu wataala ya shafi halitta su ya maida su birai dalilin wannan kuma wannan ita ce kusan maganar da za ta furin jayi gaskiya dan lura da siyakin ayin ya gwada Allah ya riga ya ansa zai bada to Allah kuma ba zai ansa cewa zai saukar ba kuma ya zo daga baya ya zama bai saukar da da da da abin da suka nema ba to yana da kyau mu fahimci wani abu za mu ga mutane suka yi shi wajen addu'a sai mutum ya zo addu'a sai ya daga hannu sai dinga rabbana anzil alaina ma'idatan minas salat wani ma wurin mutuwa ya zai dinga rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuquna wa anta khairur raziqin shin wannan yanzu ta kamata ka sa cikin layi addu'a saboda ita addu'ar ba aje ta aka kai addu'a ba labari aka baka na abin da wasu kai kuma gashi su ma bayan ta sauka ga abin da ji baya kuma yanzu tsakani da Allah in ka roƙo ma idan ta sauko zaka tsaka ta abin yanzu nan sadda ni yana rabbana anzil alaina ma idan min sama'i kawai sai ku ga teburin abinci zai sauko daga sama ko shi ne addu'a ba zai tsaba bale ko shi ba zai tsaba bale ko da haka ba duk rabbana da kaji a siyaki ana ba da labarin rabbana za ka zauna ba rabbana sai ka kalli mai ta roƙa mai ta roƙa ko allahumma ba kowace allahumma da kaji an ce allahumma za ka ce amin ba saboda ga ta mutanen makasar allahumma in kana haza huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina ijaratan bil samai aw itina bi adabin abi haka suka ce Allah yake ba da labarin maganar sun ce in abin da ake karantawa gaskiya ne Allah ya masa ruwan zuwa su daga sama shi wani da ya ji allahumma to amin kawai haka wani da ya ji rabbana to ya san kawai Allah ake roƙo ko ma menene zai ce amin sau da yawa wanda zai zo yana rabbana anzil alaina ma'idatan min sama'in shi kai ne bai san me ce ma'idan ba dan haka dai mafi rinda magana wannan aya ta sassa idan mun lura wannan surar sai yanzu aka zo gaban da aka yi labarin dalilin kiranta da suratul ma'ida an kira ta da suratul ma'ida ne dama saboda wannan kissar da take cikin wannan da ke wannan cikin waɗannan ayoyin ta wannan kaɓakin da su hawariyawa suka roƙi annabi isa ya roƙa masu allah cewa allah ya saukar musu da ita shi ne dalilin kiran da wannan sura a cikin wannan al'ummar ba an samu wanda suka zo da bukata mai kama da wannan sun roƙi bukata mai kama da wannan duk da allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin sa hadisi ya tabbata cikin musu da imam muhammad hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa shawa sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka roƙa mana allah ubangijinka ya maida mana dutsen safa ya koma zinari in yi haka za mu yi imani da kai mu hito da sahi kawai mu da dutsen safa baki ɗin shi ya koma zinari idan muka ga haka to za mu yi imani da kai manzo allah ya ce kuma za ku yi imani suka ce kwarai in dai Allah ya mai da dutsen safa dinari to kan san ba za mu imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruka da hannu ya addu'a yayi addu'a sai ga mala'ika jibril ya zo mala'ika jibril ya ce inna rabbaka yaqra'u alayka as-salam ubangijin ka yana gaida kai ya ce a isar da gaisuwa gare ka wa yaqulu laka kuma ya ce a gaya maka in shi'ita usabbihu lahum mustafa zahaban in kana so zan zuwa sai zan maida musu dutsen safa ya koma zinari amma fa man kafara minhum ba'da zalika bayan dutsen safa ya koma zinari da duk wanda ya kafirta cikin su bayan wannan azabtuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin zan azabtar da shi azabar da ban taba yi mu cikin talibai irin ta ba amma in kana son haka a yi masu to za mu yi masa haka wa in shi'ta in kuma kana so fatahtu lahum babat tawbati war rahmah in buɗe masa ƙofar tuba da rahama in bata buɗe ilaihi su tuba in yaje masu sa su cikin rahama ta ba sai an maida wancan ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai kala bal babu tawbati war rahma yace a Allah a dai ba ƙofar tuba da rahama buɗe wancan labarin a kyale shi saboda ai ita wannan tambayar tambaya ce ta ta'alluki ba bukata ce ta imani ba ko an maida dutsen zafa in dutsen zinari ba za su yi imani ba ga yana a suratul furqan Allah na ba mu labari lan nu'mina laka hatta tabzura lana min al-ardi yanbu'a har dai ƙarshe har shi da kai da ya ce kun subhanu rabbi hal kuntu illa basharar rasula to irin waɗannan bukatun ba dama tambaya ce ta ƙure malam tambaya ce ta ta'allufi ba don bukata ta tsaya ba amma duk abin da za ka roƙa me za ka roƙi Allah ya gare ka ba duk abin da za ka roƙa Allah na iya shi sai dai ne idan an yi kai kuma ka zo kai wasa da abin to ai bai kamata a kyale ka ba tunda kai ka zo ana zaman lahiya ka tattago abin ka ce a yi shi to kuma sai aka zo aka yi abin to in ka kuskure kai ba za a baka uzurin da za a ba wanda zai nemi abin da kai ba kai ba shi yasa Allah ya ce wanda duk ya kafirta cikin ku to zan azabtar da shi azabar da ban taba yi mu cikin ta da kai irin wannan azabar na وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله يبكي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم كتنا يا عند الله يبكي يا كي عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله شن كي كتشي و kai kace wa mutane ku rike ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta biyu koma bayan Allah kai ka gaya masu haka kala annabi isa ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ma ya kunu li an aqula ma laysa li bi haqqo bai yiwa bai dacewa gare ni in faɗa abin da ba ni da ba haƙƙi ne kai ni gare ni ba ni da haƙƙi a kai in ce ai mani ko a bani in kuntu qultuhu faqad alimta in har na faɗa haka Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da yake raina amma ni ban san abin da yake ranka ba innaka anta allamul ghuyub kai Allah kai ne masanin abin da yake boye ma qultu lahum illa ma amartani bihi babu abin da nace musu sai abin da ka umurce ni da shi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum cewa ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na kasance ni ne mai halarta mai shaida a kansu mai bibiyar abubuwan da suke aikatawa matsawar lokacin dauka ina cikin su ni ke shaida nake bibiyar abubuwan da suke yi falamma tawaffaitani amma yanda ka karbi rayuwata kunta antar raqiba alaihim sai ka kasance kai ne mai ciwo a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai ne kake halarta akan kowane abu da suke aikatawa kai ne mai shaida akan wannan in tu'azzibhum fa innahum ibaduka in ka azabtar da su ya ubangiji lalle su bayi kai wa in taghfir lahum in ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai ubangiji mabwaye ne kuma kai ne hikima ne Allah subhanahu wata'ala dai hawa yau yake magana da annabi Isa alaihi salam ituna masa lokacin da ya ce masa ya kai Isa dan Maryam kai ka ce wa mutananka ku riƙe ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta banda Allah to a nan wajen malaman tafsiri sun yi saɓani akan wannan tambayar yaushe za a yi ta ko yaushe aka yi ta wasu malaman tafsiri suka ce wannan tambayar nan duniya ne tun a nan duniya ne aka yi ta kahin a je lahira Allah subhanahu wata'ala ya tambayi annabi Isa lokacin da yake cikin mutanensa cewa kai kace su rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah wasu malaman tafsiri suka ce a lahira ne wannan tambayar za ta zo ba nan duniya bane ba sai an je lahira nan ne Allah zai yi wa annabi Isa wannan tambayar kuma abin da yake gwada wannan dan ya faɗi falan ba ta wafaita ne kunta antar raqiba alaihi kaga yana maganar mutuwa wanda kaga idan ana maganar bayan ya mutu kaga ana maganar an tashi kiyama kenan ba a nan duniya ba Allah zai tambayi annabi Isa ba dan bai sani ba Allah zai tambayi annabi Isa ba dan bai san ansa da annabi Isa zai bada abin da irin tambayar da muka karanta shi karin jeshi zai tambaye shi sai kai ka ce wa mutanenka mutanenka ku rike ni ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah qala subhanaka kafin annabi Isa ya bada ansa sai bai fara tsarkake Allah domin su waɗanda suka rike shi a matsayin abin bauta da shi da mahaifiyarsa ai sun jingina shi ga Allah a matsayin da ta waya ce ga Allah sun jingina mahaifiyar shi a matsayin mata ga Allah wanda ta waya ne ga Allah shi yasa sai bai fara tsarkake Allah yake tsarki ya tabbata gare ka bai yiwa bai dacewa gare ni bai halitta gare ni in faɗi abin da ba ni da haƙƙi a kai shi domin in na ce su bauta min ni da mahaifiyata kenan kamar na nemi su mana abin da ba haƙƙi na bane ba kuma ni na san ba ni da haƙƙi kai shi bai dacewa gare ni in yi wannan in kuntu kuntu faqad alimta in har na faɗi masa ka Allah ai ka sani in na faɗi ka sani in ban gaya masa ba ma Allah ka san ban gaya masa wanda kuma Allah ya san bai gaya masa ba dan Allah ya tabbatar da annabi Isa bai taɓa kyamata matsayin da Allah ya yi shi balan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi wala al malaikatu al muqarrabun bai taɓa girman kai ko kyamata da ya zama bawan Allah ba dan haka yace in na faɗi Allah ka sani dan ka san abin da ke raina kai ka ban san abin da ke ranka ba ka san me na boye in na boye Allah kai ka kai ka san abin da ke boye ban san abin da ka boye ba ni da abin da na boye da wanda na bayyana duka babu wanda baka sani ba kuma kai Allah kai ne masanin duk abin da yake gobe ma qultu lahum illa ma amarta bihi babu abin da nace masu sai abin da ka umarce ni shi dama shi aikin manzo iya kashe isarwa to wannan isarwar da ita ce aiki na ita ce abin da nayi ban ƙara wani abu akan wannan ba iya abin da ka umarce ni da shi shine abin da na gaya musu shine anibudullaha rabbi wa rabbakum ku bautawa Allah shi kadai ubangiji na ubangijinku shine abin da kace in ga masa kuma shine abin da na ga masa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma na kasance ina mishida a kansu akan wannan abin da na iyar da suke riko da shi matsawar ina cikin su na bibiye su na san ni na shede su akan abin da suka yi falan ma tawaffaita ni amma yayin da ka karɓi rayuwa ta kunta an ta raqiba alaihim sai zama Allah kai ke kiwon su kai ka san me suka aikata tunda ni ba ni raye balai in san me suka yi ba ni raye kai kake kiwon su kake sa ido akan duk abin da suke aikatawa ba abin da suke aikatawa wanda baka san suna aikatawa ko za su aikata kafin su aikata ba sannan wa anta ala kulli shay'in shahid kai mai shaida ne ma'ana wanda yake halarce akan duk wani abu da suke aikatawa ba abin da suke aikata wanda baka halarta a wurin duk abin da suka yi ka sani ka san bance su yi ba sadda ban raye ban ma san sun yi ba amma kai Allah kana nan raye kuma ka bibiye su cikin da abubuwan da suka aikata in to azibuhum ya Allah in ka azabtar da su akan abin da suka yi fa innahum ibaduka bayin ka in ka azabtar da su bayin ka wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim to Allah kai mabuwayi ne mai hikima ne to a nan wurin idan mun ga mu kalli bambancin wannan tambayar da tambayar da mu karanta je yau mai jima Allahu Rasul fa yaqulu ma za ujibtum a can wurin za a ce me aka ba ku ansa sai su ce la ilma lana nan kuma ga annabi Isa Allah ya tambaye shi yana bayani malamai suka ce a nan farfajiyar kiyama sanda Allah ya ne tambayar kuma Allah zai kimsa mashi ansar tambayar sai ya bada ansa nan Allah zai sanar da shi wannan ansar da ya bada sai ya bayar da ita ga Allah subhanahu wataala wanda kuma dama shine abin da ya faru din a lokacin da ya kira in ba haka ba yadda sauran annabawa za su kasa magana a farfajiyar kiyamar har da annabi isa ciki amma a nan Allah zai kimsa masa ya sanar da shi wannan to sannan mu kalli wani abu nan duka Allah yana ba da labarin abin a siga ta abin da ya riga ya faru wanda wannan ne dalilin da ya sa wasu ke ganin cewa tun annabi isa na raye ne akai wannan dan ta iz qala Allah ya isa kaga sai kawo qala ya kawo aikin da ya riga ya wuce dan ya ba da labarin abin da ya riga ya wuce sannan falamma tawfaitani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in hafiz kaga har yana ba da labarin har bayan an mutu ne baki daya to kenan wannan ne yasa wasu daga cikin malamai ke ganin cewa nan duniya ne afwan yasa suka rinja da cewa a lahira ne za a yi wannan din wancan labarin da ake badawa ya wuce ya zo da siga saboda labari ne na maganar da tabbas sai ta faru saboda al'amarin kiyama babu shakka cikin shi shi yasa ma ake ba da labarin shi da salon da ya riga ya wuce saboda yanzu ana baka kamar gaya tan ma ya riga ya faru saboda zai faru da haka yaƙinin faruwar shi yasa ake ba da labarin da salon abin da ya riga ya wuce to ke kuma wannan salo ne na alkur'ani mai girma ba da labarin abin da bai faru ba da salon ya riga ya faru don a tabbatar ma da abin zai faru saboda tabbacin zai faru yanzu ana ma baka labarin kamar ma ga yasan ya riga ya faru an gama dan babu wani abin da zai hana ya faru saboda ubangijin da ke da ikon sawa ya faru ko ya hana shi ya sai zai faru don haka babu abin da zai hana abin ya faru ya riga ya faru kun kuka kalli wannan kuka fahimci wannan kun ga yanzu dan kalakato da yana so ya kare ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim cewa manzo Allah ya ce mata ne mafi yawan yan wuta sai ce wai yaushe aka je lahira aka gano dan uban shi wai yaushe aka je lahira aka gano har a ce wasu waye mafi yawan yan wuta yanzu a nan wurin yaushe aka je lahira ba ga shi Allah na ba da labari ba an je lahira da yake zahilin banza ne sakaran banza sakaran gulu ya dauka kawai in yi zanna yana hirar banza yana labari haka addini yake wai yaushe waye je lahira ya aka je yaushe aka je lahira aka gano yan wutai Allah ya gaba mai innal munafiqina fi darkil asfali min nar an je lahire an shiga wutai ga suratul araf nan tana bamu wa nada ashabul jannati ashaban nar ashabun nar ashabul jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah an shiga aljanna an je lahire yan wuta ke sai bayan aljanna ku dan kwararo mu wani abu na ruwa ko abin da Allah ya zata ku da shi yaushe aka shiga wutar da aljanna an shiga wuta ko aljannar da suke ta a zuba musu wannan da suratu yasin Allah ya ce ga yanan wa za'a rajulun min aksal madinati wa za'a min aksal rajulun min aksal madinati yas'a qala ya qawmi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani har karshe la yace qila dukhulul janna da aka ce bai shiga aljanna an je lahirai qila ba fi ili madi bane bina'u lil majhul inda abin da za a ga wani sai a ce yuqalu udkhulul janna amma sai aka ce qila dukhulul janna shi ma sai sai ya reta qaumi ya alamuna bima gafara li rabbi kaga bima gafara li waj'ala li min al-mukramin saboda ya shiga aljanna an je lahira ashe ba sai an bada labari alqur'ani na magana da masu hankali ba da wawaye bane ba da wanda suka san abin da suke bada zakarkari bane ba abinda manzo Allah bada labari irin shi ne nan ma alqur'ani yake bada labari a sosul araf yan wuta sun ce wa yan aljanna ku zubo mun ruwa an shiga aljanna an shiga wuta in sa aka shiga wuta yaushe aka shiga aljanna amma ga ce na bada labarin abinda ya riga ya faru ba duk in alkur'ani na bada labarin kiyama yana bada labarin da sunan abinda ya riga ya wuce ya riga ya wuce saboda me saboda wani abu ne wanda faruwar shi babu babu wani yaqini ko tantama akan cewa abin su ya wakana duk inda aka bada labari zaka ga ana bada labari ne duk ka dauki duk ayat take labarin kiyama za ga tana ba da labari ne a mafi yawan lokaci na abin da ya riga ya wuce saboda wani abu ne beyond reasonable doubt cewa abin zai faru zai faru babu tsar cewa ba zai faru ba wai wannan ita ce hujja wanda ya kawo ya kare ta hadisin ma ita ce hujja da ya kawo ya kare ta hadisin da haka dan kawai yana so ya wulakanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya za a ba da labarin yan wuta da yan aljanna duk da labarin yan wuta nan da yan aljanna duk da labarin sunan cikin alkur'ani ana ba da labarin sun shiga sun hita an ba da labarin gashi abin da suke yi a sadda aka shiga wutan ma Allah ta wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr wa qala shaytanu ba labarin da wuce bane ba qudiya al-amr ba labarin da wuce bane ba kiyama ta tsaya amma sai Allah ya ce sai shaytan ya faɗi yayin da aka hukunta al'amari an hukunta kowa ya ta inda zai sai yake ba da labari inna Allah wa'adakum wa'adul haqqi duk a kiyama ta tsaya ta ko amma yana ba da labarin abin da ya riga ya faru to shi da yake ya dauka kowa sakare ne irin shi sai ya zauna yana waya za a ce mata ne yan wuta lahimmi suka yi wai lahimmi suka yi wai lahimmi suka yi za a ce mata ne yan wuta na sauki wannan ayar in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim aya ce wacce take da girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sallar dare sun kutukun tsawon dare a sallar shi wannan aya kawai ke maimaitawa in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in tasfi lahum fa innaka antal azizul hakim ya tabbata hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fada annabi ibrahim rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas wa man tabi'ahuni fa innahu minni wa man afani fa innaka ghafurur rahim yace muta waɗannan gumaka da ababen bauta da aka rika ana bauta mu ba Allah ba sun batar da yawa daga cikin mutane haka wanda ya bi ni cikin mutanen nan yana tare da ni wanda kawai saba mani Allah kai ne gafara ne mai jin kai kaga sai bai kulle musu kofar rahama ba sai manzo Allah ya karanta fadin Annabi Isa in tu'adhibhum fa innahum ibaduka in ka azabtar da su ya Allah bayin ka ne wa in taghfir lahum Allah in ka ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai mugwani mai hikima kun ga suna bijibinta al'amarin da Allah yadda kake so haka zaka yi manzo Allah yana karanta wannan sai fashi da kuka mala'ika jibril sai Allah ya ce mashi اذهب إلى محمد وربك أعلم فسلم ما يسيك يتيك زي ودن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنجدن كياتي كفني تنبيشين يكي مفوكا ملائكة جبريل يدو يتي الله يتي أتنبيك مكي مفوكا يتي ربي أمتي أمتي يتي يا الله الأمة تا الأمة تا sabo daga waɗannan annabawan duka suna magana ne game da al'ummomin su annabi ibrahim duk da ya ce gashi ya faɗi faman tabi'ahu fa man tabi'ani fa innahu minni amma wa man asani fa innaka ghafurur rahim bai rike masa koha ba annabi isa ma in tu'azibhum fa innahum ibaduka amma wa in taghfir lahum kaga duk da haka dai suna fatan in so samu ne Allah ya gafarta musu jibril ya koba wanda ubangiji ya fi su sanin abin da ya sa manzo Allah ya kuka yace gashi gashi abin da yace irji ila muhammad wa akhbirhu anna sanubika fi ummatika wala nasu'uka yace ka koma wajen shi ka gaya mashi za mu yarda da kai cikin al'ummarka ba za mu bata maka ba sai mun maka abin da zaka ji ka gamsu amma abin da ka ji malamai suka ce wannan hadisin shine arja hadisin li hadhihi al-umma ba wani hadisin da yake developing hope a cikin zuciyar duk wanda ke cikin wannan al'ummar kamar wannan hadisi domin Allah ya ce manzon Allah sai mun yarda da kai cikin al'ummarka ba za mu bata maka ba shi kawo me zai yi da manzan Allah cikin al'ummarsa shi ne al'ummarsa su shiga cikin rahama me yi abinda zai bata wa manzan Allah shi ne al'ummarsa su shiga cikin azaba to Allah ya ba wa manzan Allah garanti cewa al'ummarka za mu yadda da kai game da ita ba za mu bata maka abinda ya rage ma al'umma kawai sai iyaye ta tabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai yadda da manzan Allah cikin al'ummar ba zai bata manzan Allah da cikin al'ummar ba in kana tana wannan kakkai kwanci amma ka sani cewa Allah zai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma to amma matsalar cikin al'ummar shi aka ce shi kuma wanda zai shiga cikin al'umma ta shine wanda ya ci gaba da rayuwa musu tafarki shi ya koma gari shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari ranar alkiyama idan kiyama ta tsaya mala'iku za su taho inda ake gangarawa tafkin annabi tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye al'umma tana gangarawa suna shan ruwan tafkin wasu za su zo ya ce wa yuzadu anhum man baddala wa ghayyar wanda ya canza koyarwa ta ya musanya abinda na koyar za a kore shi daga wurin sun taho sai mala'iku su kore su sai ya ce ala halummu ilayya manzo Allah ce ku taho wuri na nawa ne sai mala'iku su ce innahum laysu min ummatika innahum qad badalu ba'daka wa ghayyaru ba sa cikin al'ummaka sun canza abin da ka koyar da su sun musanya addinin da ka koya musu sai fasokan fasokan fasokan sai ce a ƙara kora su nisa su nisa su ƙara nisa da kan gurin da haka kaga mutum ba zai shiga cikin al'umman manzan Allah ba sai ma idan ya bi manzan Allah har ya mutu kan wannan dan idan mutum ya je lahira bai bi cikin manzan Allah bai bi cikin al'umman manzan Allah za a gargada shi ya shiga wuta ran manzan Allah ba zai ɓace ba saboda me saboda baya cikin al'ummar manzan Allah al'ummar manzan Allah shine wanda ya bi karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya ba wa manzan Allah wannan tabbacin cewa za mu yadda da kai a cikin al'ummaka kuma ba za mu saba maka ba ku yi haƙuri wannan ayoyin da suka rigibu ina sai mu da kai ƙarshen surar duka na قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير التي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم Allah ya ce wannan shine wurin da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su tajiri min tahtiyal annahum jannatun tajiri min tahtiyal anhar suna da aljannatayya da ƙoramu ke gudana karkashin ta khalidina fiha abada suna masu dawama a cikin aljannatayya nan har abada radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi dalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin mulkin sammai da kasai da abin da yake cikin su duka na Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai Allah subhanahu wata'ala ke cewa bayan karkare maganar yace hada mu yanfa usariki na sidqum wannan shine wurin da gaskiya masu gaskiya su amfane su wanda wasu malamai suka ce wannan ayar tana cikin abin da ke gwada waccan tambayar ta annabi Isa a lahira za a yi ta domin gashi annabi Isa na gama bada ansa sai sai hada yawmu yanfa usariki na sidqum wannan ita ce ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta amfane su sanda Allah subhanahu wata'ala zai ba su sakamakon gaskiyar da suka yi ta bin Allah da gaskiyar da suka yi ta biyayya ga manzon da Allah ya aiko masu to yau ne za ta amfane su suna da aljannatayya wacce koramu suke gudana karkashin ta idan sun shiga cikin wannan aljannatayyar kuma da goma za su ciki har abada ba za su fita ba Allah ya ce kuma sun samu wani irin matsayi mai girma dan Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah Allah ya ce wannan ko shakka babu rabo ne kaso ne mai girma Allah subhanahu wataala zai ba wannan Allah sai kulle magana da ƙara tabbatar da cikar mulkinsa da ikonsa ya ce mulkin sammai da mulkin ƙasai da abin da yake cikin su duka baki ɗaya wannan duka na Allah ne Allah shi yake mulkin sammai hannunsa yake haka mulkin ƙasai duka hannunsa yake abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa dukkan su ƙarƙashin mulkin Allah suke wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne bisa ga dukkan komi dan bayani a dunkule game da surar da muka kare da wanda zamu shiga insha Allah gobe kafin mu shiga sura ta gaba za mu karka za mu dan yi sharhi game da abinda sura ta tauna akai abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh